الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتنا تقوس قوة rabi'ul awwal hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1448 daidai da 21 ga watan 8 miladiya ta 2026 kamar dai yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka karkashin wannan cibiya ta uwar mu'minai Aisha radiyallahu anha da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zurot a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin jami'ar tirmidhi na babban malami abu isa tirmidhi rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 42 a cikin wannan littafi a darasin da ya gabata mun karanta babi na 76 babu ma a fi takbiri inda ruku'i was sujud hadithin abdullahi bin mas'ud da yake cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya kasance yana yin kabbara a cikin dukkan sunkuyawarsa da ɗagawarsa cikin dukkan tsayuwa da zama haka abubakar haka umar radiyallahu anil jami hadithi na 253 sannan mun karanta wani babi da ya ce babun minhu akhar wato babi na 77 inda muka karanta hadithin abi huraira Allah ya kara masa yadda hadithi na 254 annabi sallallahu alaihi wasallam kana yukabbir wa huwa yahwi manzo Allah yana yin kabbara ne a daidai lokacin da yake tafiya ruku'u yana yin kabbara daidai lokacin da yake tafiya sujada mun karanta babi na 78 babu ma jaa fi raf'il yadaini inda ruku' mun kuma karanta hadithi na 255 hadithin wato Salim an abihi da yake cewa na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan zai fara sallah yana daga hannayensa har ya kai su daura da kafadinsa haka idan zai yi ruku'u ko idan ya dago kansa ainihin wato daga ruku'u Abdullahi dan Umar radiyallahu anhu a cikin riwaya sai ke cewa amma manzon Allah baya daga hannayensa tsakanin sujada guda biyu mun karanta hadisi na ainihin wato al-Fadl ibn Sabba al-Baghdadi wato hadithi na 256 shi ma da irin wannan ma'ana ta isnadin hadithin abdullahi dan umar mun kuma ji maganganun malamai game da wannan matsala ta daga hannaye wato lokacin tafiya ruku'u ko lokacin tafiya sujada a dukkan darasin da ya gabata mun karanta kuma babi na 79 babu ma ja annan nabi sallallahu alaihi wasallam lam yarfa illa fi awwal marra hadithin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam sau ɗaya yake daga hannunsa kabbara harama daga nan baya sake daga hannu mun ji wannan hadithi ne wanda yake akwai rauni a cikin isnadin sa kamar yadda bayani ya gabata hadithin Abdullahi dan Mas'ud sannan mun karanta babi na 80 babu ma a fi wad'il yadaini ala rukubataini fi ruku babun da yazo na dora hannaye akan guyawu guyawu guda biyu a cikin ruku'u mun karanta hadithi na 258 حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه إن الركب سنة لكم فخذوا بالركب wato hadithin ruko da gwiwoyi wanda muka ce an akwai hadithin da aka shafe hukuncin sa hadisin muslim wanda ainihin wato abdullahi dan mas'ud da shi da ashabihi suke yin taɗibiƙi ma'ana suna yin attaɗibiƙ wanda muka kwatanta shi ne haɗa hannaye guda biyu mutum ya sa a tsakankanin cinyoyinsa wannan an shafe shi da hadithin ɗora hannaye a kan gwiwoyi mun karanta babi na 81 ma ja annahu yujafi yadaihi an jambaihi fin ruku babin da yake bayanin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nesanta hannayensa daga kuyabinsa gefen hakarkarinsa nan a cikin ruku'u baya manna hannayensa haka mun karanta hadithi na 260 hadithin Abu Humayd da yake cewa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam raka'a fa wada'a yadayhi ala rukubatayhi ka'annahu qabidun alaihima wa wattara yadayhi fana hahuma an jambayhi mahallu shahid kenan fana hahuma an jambayhi mun karanta babi na 82 ma ja'a an ma ja'a fi tasbihi fi ruku'i wa sujud babin da zai bayani akan wato yin tasbihi a ruku'u da kuma sujada hadisi na 261 duk da cewa hadisi ne wanda yake da'ifi ta fuskar isnadi hadisin uku wato a ibn mas'ud al-huzali cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan raka ya ce idan ɗayan ku yayi ruku'u a cikin ruku'in sai ce subhana rabbiyal azim thalatha marrati to duk wanda ya faɗi haka faqad tamma ruku'uhu wa zalika adina shi ma mun tattauna da kuma maganganun malamai game da wanne ne wani adadi ne wato mafi kankanta da ya kamata in mutum ya yi ruku'u ya karanta ba maganar tasbihin ba tasbihin ya tabbata subhana rabbiyal azim a ruku'u subhana rabbiyal a'la a sujada amma sau nawa zaka biya to shine wannan hadithin da yace sau uku shine mafi kankanta hadithin bai inganta ba amma malamai ma'abota ilimi sun wasu sun ce uku wasu sun ce mafi ƙasa kenan sannan wasu suka ce akmaluhu shine ayi wato a wato akmaluhu shine ayi kamar guda bakwai awsat shine ayi kamar guda biyar kaga sai zama adina din shine kamar guda uku mun karanta hadisi na 262 hadisin shi ma da yake fa'idantar da mu wannan hadisin Huzaifa cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana faɗa fi ruku'ihi subhana rabbiyal azim wa fi sujudihi subhana rabbiyal a'la wa ma ata ala ayatin ayati rahmatin illa wa kafa har zuwa ƙarshen ainihin wato hadithin alal mu'allif rahimahullahu ta'ala babu ma ja'a fi nahyi anil qira'ati fi ruku'i was sujudi babun da yake magana akan hana karatu a cikin ruku'u da sujada lalle yin karatun alqur'ani a cikin ruku'u ya saba wa sunna haka yin karatun alkur'ani a cikin sujada ya saba wa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da haka an hana mutum ya yi ruku'u ya yi karatun alkur'ani ko ya yi sujada a cikin sujada ya yi karatun alkur'ani amma ruku fa'azimu fihi rabb wa amma sujudu shi kuma manzo Allah ya ce fad'u ku yi addu'a fa qaminun an yustajaba lakum qala haddathana ishaq ibn musa al-ansari qala haddathana ma'nun قال حدثنا مالك بن انس وحول السند وحدثنا قتيبة عن مالك عن نافع عن ابراهيم بن عبد الله بن هنين عن ابيه عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الكسي والمعصفر وعن تختم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع قال وفي الباب عن ابن عمر عن ابن عباس قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن صحيح وهو قول أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم كرهوا القراءة في الركوع والسجود أبو عيسى الترمذي كتوى حدثنا إسحاق ابن موسى الأنصاري يتي إسحاق ابن موسى الأنصاري يازن تدمو حديثي شيكم يتي حدثنا معنون ya ce ma'anu ya zantar da mu hadithi shi kuma ma'anu ya ce haddasana maliku bin anas ya ce maliku dan anas ya zantar da mu sai ya canza wata hanya ya ce wannan isnadin kenan to akwai wani isnadin shi kuma isnadin wa haddasana qutayba abu isa tirmidhi ya ce banda wancan wanda ishaq ibn musa al-ansari ya zantar da mu to akwai kuma hadithin da ukwa wato qutayba ibn sa'id ya zantar da mu an malikin daga malik an nafi'in daga nafi'u an ibrahim bin abdullahi bin hunain alhashimi maulahum kenan almadani an abihi an ali bin abi talib daga ali dan abi talib radiyallahu anhu annan nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an lubsil qassi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana sanya tufafin da ake kira alqassi wato tufafi ne wanda ake yin sa a misira kuma tufafi ne wanda ake gauraya shi ana yi masa mix da alhariri an gane dama alhariri zallan an hana sa shi to in ya zamanto an hada da wani abu wato wani sinadarin sannan kuma aka gauraya da alhariri shi ake kira kisse to shi ma wannan tufafin an hana sanya shi wal mu'asfar da kuma kaya wanda yake da launin ja kawai wannan ana kiransa mu'asfar sai dai yana da ratsin wani abu wanda ya ratsa ba iya jan bane gaba daya wa an takhattumi dhahabi sannan an hana sanya zobe na zinare in mutum zai sanya zobe to ba sai dai ya sanya na azurfa amma kar ya sanya na zinare wa an qira'atil qur'ani fil ruku sannan an hana yin karatun alqur'ani a cikin ruku wannan shine mahallin shahid ko addu'a ba za ka yi ba a cikin ruku kamar irin su rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ba za ka yi ba a cikin ruku domin ruku'u ba karatun qur'ani ake ba tasbihi ake girmama ubangiji ake yi subhana rabbiyal azim subuhun qudusur rabbul malaikatu war ruh subhana zil jabaruti wal malakuti wal kibriya wal azama irin waɗannan na girmamawa da tsarkake ubangiji su ake yi a cikin ruku kamar shimfiɗa kake yi kana yi wa Allah kirari kana tsarkake shi kana girmama shi kafin kuma ka tafi sujada a sujada kuma sai ka gaya wa Allah kokenka sai ka gaya wa Allah damuwarka sai ka yi wa Allah maɗaukakin sarki bayanin ainihin bukatunka shi yasa manzo Allah ya ce amma ita sujada addu'a ake nacewa da yi a ciki ya kuma dace in kuka roƙi Allah a sujada Allah ya amsa muku na fata gane da haka ba a yin karatun alkur'ani a cikin ruku'u ala wa fil babi an ibn abbas yace a cikin wannan babi an samu wani hadithin da yake da irin wannan ma'ana daga abdullahi dan abbas wanda imam muslim imam abu dawud da imam nasa'i duk sun fitar da shi kala abu isa abu isa tirmidhi yake cewa hadithu aliyin wannan hadisin na sayyidina ali da muka karanta hadithun hasanun sahihun hadithi ne wanda yake hasanun kuma sahihun akhrajahu al-jama'a illa al-bukhari illa ibn majah illa al-bukhari wa ibn majah al-jama'a sun fitar da wannan hadithin banda bukhari banda ibn majah an ka cire su kadai ne amma sauran al-jama'a sun fitar da shi qala yake cewa wa huwa wa huwa qawlu ahli al-ilmi kuma wannan shine qaulin malamai ma'abuta ilimi min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wa tabi'ina da tabi'ai wa man ba'dahum da waɗanda suka biyo bayan tabi'ai karihul qira'ata dukkanin su sun kyamaci yin karatun alqur'ani fir ruku'i a cikin ruku'u was sujudi da sujada saboda wannan hadisin babu ma ja'a fi man la yuqimu sulbahu fir ruku'i was sujudi babin ina hukuncin wanda baya miƙar da gadon bayansa a cikin ruku'u ba kuma ya nutsuwa a cikin sujada domin wato a kiyamatu sulb shine duma'anina ina hukuncin wanda baya natsuwa a cikin ruku'u da ya sunkuya da ya daga baya natsuwa a cikin sujada yana yin sujada kamar ya dora goshi akan garwashi ko akan kunama nan da nan sai ya dago kan nasa ina hukuncin sujadar wannan mutum a sallah ina kuma hukuncin wannan ruku'i ala haddathana ahmad ibn mani'in ala haddathana abu muawiya an al-a'mash an umara bin umair an abi ma'mar an abi mas'ud al-ansari al-badri qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل يعني صلبة في الركوع والسجود قال وفي الباب عن علي عن علي بن شيبان وأنس وأبي هريرة ورفاعة الزرقي قال أبو عيسى حديث أبي مسعود الأنصاري حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم يرون أن يقيم الرجل صلبه في الركوع والسجود وقال الشافعي وأحمد وإسحاق من لم يقم صلبه في الركوع والسجود فصلاته فاسدة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود وأبو معمر اسمه عبد الله بن سخبرة وأبو مسعود الأنصاري البدري اسمه عقبة بن عمرو أبو عيسى الترمذي يكتشوا حدثنا أحمد بن منيع ya ce ahmad ibn mani ya zantar da wannan hadithin shi kuma ya ce haddathana abu muawiya abu mu'awiya ya zantar da mu an al'amash daga al'amash an umara bin umair daga umara ibn umair at-taimi an abi ma'marin shine abdullahi bin sakhbara wanda ya gaya mana can karshe an abi mas'udin al-ansari al-badri daga kuma abi abi mas'ud al-ansari al-badri wanda shi ma ya gaya mana sunansa uqbah bin amr radiyallahu an kala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tujzi'u salatun salla ba ta isuwa la yuqimu fiha ar-rajulu wato salla ba ta isuwa ba ta isuwa ga mutumin da baya tsayar da ya'ani sulbahu bayansa baya daidaita bayansa baya yin nutsuwa a cikin ruku'insa wasu sujudi da sujada an gane ko wato suna magana akan addumanina ne nutsuwar da ya kamata kayi ruku'u har gaɓoɓinka duk su tabbata a cikin ruku'in kafin ka ɗago in ka tafi sujada dukkan abin da ya kamata ya sujada cikin gaɓɓai guda bakwai da ake so duk su taɓa ƙasa to sun taɓa ƙasar har ma ka samu damar yi wa Allah tasbihi ko yin addu'a a cikin sujada sannan sai ka ɗago amma kana tafiya ba tare da ƙasusuwanka sun samu tamakuni a cikin ruku'i ba ka ɗago gaɓanka ba su samu natsuwa da tamakuni ba a cikin sujada ka ɗago to wannan shine aka ce sallaka ba ta zamanto isasshiya ba ba ta zama karɓaɓɓiya ba saboda baka yi cikakken ruku'u ba baka yi cikakkiyar sujada ba rashin cikakken ruku'u a sallah kuma yana sa sallah ta zama ba karɓaɓɓiya ba rashin wato cikakken cikakkiyar sujada yana sa sallah ta zamanto ba karɓaɓɓiya ba ina fata an gane qala wa fil babi an ali bin shayban yace a cikin wannan babi banda wannan hadisi na abi mas'ud al-ansari sannan akwai aliyu ibn shaiban shi ma ya ruwaci wannan hadisin wanda imamu ahmad ibn maja da sun fitar da ruwayarsa wa anas da anas wanda imam bukhari da muslim sun fitar da ruwayarsa wa abi huraira wanda imam bukhari da imam muslim shi ma sun fitar da ruwayarsa wa rifa'at az-zuraqi imam abu daud imam tirmidhi da imam an-nasa'i da sun fitar da ruwayar rifa'at az-zuraqi qala abu isa abu isa tirmidhi yace hadithu abi mas'ud al-ansari hadithun hasanun sahihun rawahu al-khamsa wal amalu ala hadha inda ahli al-ilmi yace malamai ma abota ilimi akan haka suke aiki ma'ana sun yi aiki akan wannan hadithi min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam tun daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam man ba'dahum da waɗanda suka biyo bayan su ya rauna duk suna ganin an yi kimar rajulu sulbahu fil ruku'i was sujud lalle ne mutum ya samu natsuwa wato bayansa ya samu natsuwa a cikin ruku'u da sujada kada ya zamanto ya yi doron zabuwa kuma sannan ya zamanto ba tare da gaban da ya kamata su yi ruku'u duk san samu tamakuni a cikin ruku'u ba ya dago ba tare da gaban da ya kamata su samu tamakuni da natsuwa a cikin sujada sun samu ba ya dago wannan malamai ma'abuta ilimi tun daga sahabbai ba sa ganin dacewar haka wa qala shafi'i wa ahmad wa ishaq imam shafi imam ahmad imam ishaq bin rahuya sun ce mallam yuqim sulbahu fil ruku'i duk wanda baya samun natsuwa a cikin ruku'insa bayansa baya natsuwa a cikin ruku'u wasujud ba kuma ya miƙar da bayansa ya samu dumanina a cikin sujada fa salatu fasida suka ce sallar sabatacciya ce kenan rashin ingantaccen ruku'i na iya bata sallah rashin ingantacciyar sujada na iya bata wa mutum sallah hujjasu li hadithin nabi sallallahu alaihi wasallam saboda hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam la tujzi'u salatun la yuqimu ar-rajulu fiha sulba sallah bata isuwa ga mutumin da baya daidaita bayansa a cikin ta fir ruku'i a cikin ruku'i was sujudi da sujada wa abu ma'mar abu ma'mar dinnan da kaji an ambata a cikin isnadin ismuhu sunansa abdullahi ibn sakhbara wa abu mas'ud al-ansari sahabin da ake kira abu mas'ud al-ansari radiyallahu anhu al-badari shi kuma ismuhu uqbat ibn amr babu ma jaa shi sa al-a'imma suka ce at-tumanina fil arkan fardun kuma wannan shine ra'ayin jumhur lalle kam in dai kana son ka samu sallah cikakkiya kuma karbabbiya to sai an samu at-tumanina a cikin arkan din sallah ka gaba daya wannan fardun ne kamar yanda wannan shine ra'ayin jumhur kamar zai mana maganar sujada shi sa ban faɗe su ba yanzu a ruku'u muke yi ko babu ma ya ƙulin rajulu idan rafa rasahu minar ruku babin da zai yi bayani akan mutum idan ya ɗago daga ruku'u me zai ce قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الديالسي قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله ابن أبي سلمة الماجشون قال حدثني عمي عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله ابن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد قال وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وابن أبي أوفى وأبي جحيفة وأبي سعيد قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وبه يقول الشافعي قال يقول هذا في المكتوبة والتطوع وقال بعض أهل الكوفة يقول هذا في صلاة التطوع ولا يقولها في صلاة المكتوبة قال أبو عيسى وإنما يقال الماجشوني لأنه من ولد الماجشون imam abu isa tirmidhi yake cewa haddathana mahmud ibn ghailan yace mahmud ibn ghailan ya zantar da mu shi kuma yace haddathana abu daud ad-dayalisi shi kuma yace haddathana abdul aziz ibn abdullah ibn abi salama al-majishun shi kuma yace haddathani ammi ammi shine yaqub ibn abi salama yaqub ibn abi salama shine haddathani ammi ammun nasu shine yaqub ibn abi salama an abdurrahman al-a'raj an ubaidillahi ibn abi rafi'in an ali ibn abi talib daga ali dan abi talib radiyallahu an Allah ya kara masa yadda kala yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idza rafa'a ra'sahu min ruku idan ya dago kansa daga ruku'i kala sai yace sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamd mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma shi'ta min shay'in ba'd wato yakan karanta wannan a matsayin zikirin dagowa daga ruku'u sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamd to shi yasa malamai suka tattauna kamar yadda zamu ji shin liman zai ce sami Allahu liman hamidahu rabbana walakal hamd su ma mamu su ce sami Allahu liman hamidahu rabbana walakal hamd ko kuma ana nufin shi liman ya ce sami Allahu liman hamidahu su kuma mamu su ce rabbana walakal hamd wasu malaman haka suka ce shi liman wazifarsa a nan shi ne sami Allahu liman hamida su kuma mamu rabbana wa lakal hamd wasu malaman suka ce a'a liman hadawa zai su ma mamu hadawa za su ba rabawa ba ne ba shi liman ya ce kaza su su ce kaza ba ne shi liman zai ce sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamd shi ma mamu in ya tashi zai ce sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd suka ce yayi daidai da idza qala imam ko idza ammana al-imamu fa aminu liman zai ce amin kuma za ku ce amin da aka da abinda liman ya faɗa innama ju'ila al-imam li yu'tamma bi me ya faɗa sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd to kai ma in zaka dago sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamd duk da yawanci ba haka ake ba yawanci za ga in an liman ya dago da sami Allahu liman hamidahu shi kuma ma mu kawai yana takaituwa ne a rabbana wa lakal hamd ina fata an gane to malamai duk sun tattauna wasu sun faɗi wancan din wasu kuma sun faɗi cewa haɗawa guda biyun shine yayi daidai da ma'anar wannan hadithin idza qala idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i qala sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamdu kaga in ya dago kansa a matsayinsa na liman a matsayinsa na mai sallah shi kadai gaba ɗaya biyun yake haɗawa sami Allahu liman hamidahu sannan yace rabbana wa lakal hamdu to in annabi hada su yake yi to kai ma hada za ka ina ba ta gane da haka kai ma an ka tashi sai ka ce sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamd kawai abin da aka ce kaman can da muka ce idza qala al imamu ko idza ammana al imamu fa aminu so ake sai ya fara sannan sai ku dauka tare sai ku tafi tare da haka nan kai ma ba za ka ce rabbana wa lakal hamdu ba har sai liman ya ce sami Allahu liman hamida da haka kaga sami Allahu liman hamidahu shi ke ba ka lasisin kai ma ka fara kai ma za ka ɗago da sami Allahu liman hamidahu kuma ka ce rabbana wa lakal hamdu ba za dai ka riga liman ba sai ya faɗa domin kana koyi ne da liman na fata an gane qala wa fil babi an ibn umara a cikin wannan babi akwai hadithi na abdullahi dan umar wanda imamun nasa'i imamul bukhari afwan ya fitar da shi wa ibn abbasin akwai ruwayar ibn abbas imamun nasa'i ya fitar da ita wa ibn abi aufa imam muslim da ibn majah sun fitar da riwayar ibn abi aufa wa abi juhaifa riwayar sa shi ibn majah ya fitar da ita wa abi sa'idin imam muslim ya fitar da riwayar abi sa'id al-khudri qala abu isa hadithu aliyin حديث حسن صحيح أخرجه الجماعة إلا البخاري يتي جماعة دسم فتد وانا معلمة حديثي بند إمام البخاري والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وصدق تكم معلمة دا وانا حديث سكي عيكي kaga shi sai ce ba'd ahlil ilmi wasu daga cikin malamai ma'abuta ilimi wannan shine hadithin da suke hujja da shi wajen cewa liman zai ce sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamd mamu ma zai ce sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamdu wa bihi yaqulu shafi'i wannan shine ra'ayin imamu shafi'i rahimahullah ala yace yaqulu hadha fil maktubati wat tatawwu kuma mutum zai hada guda biyun ne a cikin sallar farilla da ta nafila a farilla da nafila duk zaka ce sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd da kuma ƙarin azkar ma da aka ƙara mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma shi'ta min shay'in ba'da haqqu ma qala al-abdu wa kulluna laka abd Allahumma la mani lima atayt wa la mu'ti lima mana'at wa la yanfa'u dhal jadd minka al-jadd duk zaka iya ƙarawa da wannan wa qala ba'd ahli al-kufa na'am ban ji ba a a ba a bayyana ba mana ba kana yin tasbihin ka a cikin ruku ba yawa duk abin da kake faɗa a cikin ruku har da wannan duk zaka karanta har da wannan duk a cikin ruku na fata an gane wa qala ba'du ahli kufa wasu daga cikin malaman kufa suka ce ya qulu hadha fi salati tadawu mutum zai faɗi hakan ne wannan ƙarin na mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amashi ta min shay'in ba'du a sallar nafila kawai wala ya ƙulu hafi salatul maktuba amma ba zai faɗa a sallar farilla ba kawai zai ce sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd qala abu isa inna ma yuqalu al majishuni li'annahu min walad al majishun babun minhu akhar qala haddathana ishaq ibn musa al ansari qala haddathana ma'nun qala haddathana malik an sumayy an abi salih an abi hurairah radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه قال أبو عيسى حديث حسن هذا حديث حسن صحيح والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أن يقول الإمام سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ويقول من خلف الإمام ربنا ولك الحمد وبه يقول أحمد وقال ابن سيرين وغيره يقول من خلف الإمام سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد مثل ما يقول الإمام وبه يقول الشافعي وإسحاق إمام أبو عيسى الترمذي يكي imam abu isa tirmidhi yake cewa haddathana ishaq ibn musa al-ansari shi kuma yace haddathana ma'anun shi kuma yace haddathana malikun an sumayyin maula abu maula abi bakar ibn abdurrahman kenan an abi salih zakwan as-samman kenan ana kiransa abu salih as-sammani abu salih as-samman an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala abu huraira ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza qala al imamu sami Allahu liman hamidahu idan liman ya ce sami Allahu liman hamida fa qulu rabbana wa lakal hamdu ku ce rabbana wa lakal hamdu wannan shine hujjar wayanda suke ganin liman sami Allahu liman hamidahu zai faɗa mamu su ce rabbana wa lakal hamdu da haka da wancan abinda malamai suka faɗa karka faɗa karka ɗauka kawai da ra'ayi ne kawai mutum zai bushi iska kawai ce kaza ko ba kaza ba wancan su sun yi hujja da wancan hadithin na babin da muka karanta su kuma wanda suka ce liman ne zai ce sami Allahu liman hamida mamu su ce rabbana wa lakal hamd sun yi hujja da wannan hadithin ina fata an gane fa qulu rabbana wa lakal hamd fa innahu man wafaqa qawluhu qawlal malaika domin duk wanda faɗinsa ya yi daidai da faɗin mala'ikun da suke halartar sallah a daidai wannan lokaci a sama ko a ƙasa gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi an gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa duk da cewa wasu malaman suna yin kaidi da cewa zunubai kanana su kuma manya manyan zunubai sai an tuba amma kananan zunubai irin waɗannan ayyukan na falala suna kankarewa mutum su manya manyan zunubai kaba'ir su kuma wayannan sai an tuba sannan kuma mutum ya yi tuba taubatan da suha sai a yafe masa in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima alladhina yajtanibuna kaba'iral ithmi wal fawahisha illa lamam da kuma hadithin da suke kawowa na irin wannan inda annabi ya ce idajtunibal kaba'ir idajtunibal kaba'ir qala abu isa hadha hadithun hasanun sahihun wal amalu alayhi inda ba'd ahli al ilmi min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wato malamai daga cikin wasu wasu daga cikin malamai ma abota ilimi tun daga kan sahabbai Allah ya kara musu yadda da waɗanda suka zo bayan su suna aiki da wannan hadisi cewa an ya qulal imamu sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamd sun yi hujja cewa liman zai ce sami Allahu liman hamidahu kuma ya ce rabbana wa lakal hamd wa yaqulu man khalfal imam wanda ke bayan liman shi kuma ya ce rabbana wa lakal hamdu shikenan kawai ma'ana su kaga kauli na uku kenan akwai wanda suka tafi akan liman zai ce sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu amma su ma mu rabbana wa lakal hamdu kawai za su ce wa bihi yaqulu ahmad wannan yana daga cikin imam wanda suka tafi akan wannan ra'ayi imam ahmad wa qala ibn sirin wa ghayru ibn sirin da waninsa ya kulu yana cewa man khalfal imami wanda ke bayan liman sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamd shi ma zai ce sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamd mithla ma yaqulu al imam kamar dai yanda liman ya faɗa wa bihi yaqulu ash-shafi'i wa ishaq wannan shine ra'ayin imam shafi'i da ishaq bin rahuya shi yasa wasu malaman suke ganin sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamdu kowa zai faɗa yaqulu ha kullun min al imam wal munfaridi wal mamum wato da liman da mai sallah shi kadai da mai da mamu duk za su fada akwai littafan da duk sun ka kawo ra'ayoyin wasu daga cikin malamai da suka tafi akan haka an gane ko wasu kuma suna ganin kamar malik imam malik shi ma yana daga cikin wanda suke ganin liman zai ce sami allahu liman hamida mamu su kuma su ce rabbana wa lakal hamd shi sa in ka karanta littafan malikiya za ka ga wannan ina fata an gane to ka ji wayancan ga hujjar da suka yi riko da ita wayannan kuma ga dalilin da suke suka yi hujja da shi babu ma ja a fi wadu'in rukubatai ni ƙabalin yadai ni fi sujud babin da ya zo na bayanin shin za a fara kai gwiwoyi ƙasa ne kafin hannaye a cikin sujada ko kuma hannaye ne za su riga gwiwoyi zuwa sujada قال حدثنا سلمة ابن شبيب وأحمد ابن إبراهيم الدورقي والحسن بن علي الهلواني وعبد الله بن منير وغير واحد قالوا حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شريك عن عاصم بن قليب عن أبيه عن وائل بن هجر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه قال زاد الحسن ابن ابن الحسن ابن علي في حديثه قال يزيد بن هارون ولم يروي شريك عن عاصم ابن كليب إلا هذا الحديث قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرف أحدا رواه مثل هذا عن شريك والأمل عليه عند أكثر أهل العلم يرون أن يضع الرجل ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه وروى حمام عن عاصم هذا مرسلا ولم يذكر فيه وائل بن هج... وائل بن هجر أبو عيسى الترمذي كتا حدثنا سلمة ابن شبيب النيسابوري أبو عبد الله وأحمد ابن إبراهيم الدورقي النكري البغدادي والحسن ابن علي الحلواني وعبد الله ابن منير وغير واحد قالوا جسن شي حدثنا يزيد دكا نوة ننسنج حديث دقا يزيد ابن هارون ابن زازان السلمي shi kuma ya ce akhbarana sharikun an asim ibn kulayb an abihi an wa'il ibn hujr an gane ko an wa'il ibn hujr qala wa'il ibn hujr yace ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idza sajada idan zai tafi sujada ya za'u rukubatai yakan fara aje gwiwoyinsa ne qabala yadayhi kafin kuma ya ainihin wato saukar da hannayensa wa idza nahada in ko zai miƙe rafa'a yadayhi hannayen ke fara dagawa qabala rukubataihi kafin kuma gwiwoyinsa su daga wannan hadisin da'ifi قال زاد الحسن ابن علي في حديثه قال يزيد ابن هارون ولم يروي شريك عن عاصم ابن كليب إلا هذا الحديث لم يروي شريك شريك عفوا شريك بيرويت wannan hadithin ba daga Kulayb Asim ibn Kulayb babu wata ruwaya da shariku yayo daga Asim ibn Kulayb sai ta wannan hadithin shi yasa suka ce laisa bil qawi fi ma yanfaridu bi in kwa shariku ya kadaita da ruwaya to ruwaya ba ta da karfi mai rauni ce na fata an gane shi yasa suka ce fi kaunihi hasanan nazarun kasantuwar da imam abu isa tirmidhi ya ce wannan hadithin hasan ne gaskiya akwai abin dubawa domin ruwaya ce wadda sharik wanda ake kira abdullah an-nakhai ya kadaita da ruwayata shi kuma ya kuɗi ukathiran yana da yawan kuskure sannan ta gayyara hibzuhu an ce haddasa ma ta rude ta rikirkice daga baya da haka in yi tafarrudi da ruwa ya ba a karɓa to kuma wannan shi kaɗai ne ya ruwaici wannan cikin ashabo asim ibn kulayb babu wanda ya ruwaici wannan hadithin daga asim bin kulayb sai shi sharik to kuma ba a samu wani wanda ya masa mutaba ba shi kaɗai ya yi tafarrudi da ruwayar na fatan gane an ce ya samu rudewa lokacin da aka nada shi alƙalanci a kufa to daga nan ya dan samu ainihin rudewar haddasa na fatan gane to shi sa malamai sun tattauna duk da cewa akwai malamai da dama da suka tafi akan cewa da gwiwoyi za a tafi sujada ba da hannu ba akwai kuma wanda suka tafi akan da hannu za a tafi sannan gwiwoyi su bi sawu kuma dukkaninsu wajen fassara wani hadithi ne na saboda annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan wata sifa ta dabba an hana mutum yayi irin ta a sallah in dai dabba tana da wata sifa da take yi to an hana mutum a sallar sai sufantu da wannan sifar shi yasa aka hana durƙuso irin na raƙumi aka hana shimfiɗe zira'i irin na ainihin wato kare aka hana ainihin wato abin nan waiwaye irin na dila aka hana wato abin nan irin na abin nan jelar abin nan doki da sauran abubuwa irin waɗannan duk an hahana su duk siffar da take ta dabba ce to ba a yin ta cikin sallah na fata an gane to wajen fassara a raƙumi an ce kar ku yi durƙuso irin na raƙumi da ina raƙumi ke fara tafiya wasu suka ce da ƙafa yake da gwiwoyi ke tafiya to inda gwiwoyi yake tafiya to sai zamto an ce kar ku yi durƙuso irin nasa to kaga kenan ka tashi sai ka tafi da hannaye ka tafi da hannaye shine ka saba wa durkuso irin na raƙumi wasu suka ce da hannu yake tafiya to idan da hannu yake tafiya kaga tafiya da hannun shine kai kama da shi to in kana so ka saba masa ba suka ce sai ka tafi da gwiwa ka tafi da gwiwa shine ka saba masa to wannan har a cikin tsakankanin manyan malamai duk sabani ne wanda aka yi ta yi wasu suka ce a tafi da gwiwa wasu suka ce a tafi da hannaye shi za malamai suka ce duk ire-iren waɗannan ba a rigima a kansu an gane tun da nassin duk da cewa an ka ɗauki hadisin wa'il bin hujjar wanda shi ne kusan galibi ake domin shi kansa anan an ce an ɗan samu kuskure hadisin wa'il bin hujjar da aka ce ya ce idza sajada ya da'u rukubatayhi qabla yadayhi ya da'u yadayhi ne qabla rukubatayhi an samu abin nan ka koma cikin bulugul maram ɗinka ibn hajar ya kawo kuma an ce an samu kuskure shi wa ibn hajar yana nuna cewa annabi yana tafiya da hannaye ne sannan gwiwoyi su amma sai aka samu kuskure sai aka yi samu ainihin wato a canji sai aka ce yana tafiya da gwiwoyi sannan hannaye to in ya zama to hadithin wa ibn hajar shine hujja kaga za a tafi da hannaye ne sannan kuma sai gwiwoyi su bi baya amma kuma in kaga wanda shi da gwiwa ya tafi sannan hannayensa suka bi baya ba abokin rigima bane na fata an gane ba rigima domin duk malamai akwai wanda suka fahimci haka wasu sun ce raƙumin in dai shi yake magana da gwiwa yake tafiya inda gwiwa ne to kaga za ka saba masa to tafi da hannaye wasu suka ce a'a da fa hannaye yake tafiya aka ce to inda hannaye yake tafiya to tafi da gwiwa na fata an gane yawwa saboda haka wannan shine amma akwai da dama cikin malamai waɗanda suka tafi akan wancan daga cikin wayanda suke ganin wato akwai malaman da suke ganin da gwiwa za a tafi wasu suna ganin da abin nan za a tafi daga cikin wanda suke gani har cikin sahabbai akwai wanda suke ganin kamar Umar ibn al-Khattab a cikin magabata akwai abin nan akwai an-Nakhai akwai Muslim ibn Yasar akwai Sufyan al-Thawri Imam Shafi Imam Ahmad Ishaq bin Rahuya Imam Abu Hanifa da kuma cikin wato almajiran shi kansa abin nan abu hanifa da kuma mutanen kufa duk sun tafi akan cewa wannan hadithin haka ne da gwiwa za a tafi sannan kuma hannaye su biyo baya wasu kuma suka ce a hannu ne zai tafi sannan shine ra'ayin malik shine ra'ayin auza'i shine ra'ayin ibn hazm a cikin sahabbai shine ra'ayin abdullahi dan umar kuma ruwaya ce daga imam ahmad shi ma imam ahmad yana da ruwaya guda biyu yayi muwafaka da wayancan a ruwaya su sannan kuma yana da ruwaya ta biyu anan kuma wannan shine qaulu ashabil hadith ashabul hadith wannan shine ra'ayin su da hannu za a tafi sannan gwiwa ta biyu na fata an gane wa alaikumus salam yana da shi mana yana da shi mana in bai da shi ya za a ce yana yana abin nan an gane ko an gane kaji kafafuwan na gaba su ne hannayen wanne yake fara durkusa da su ne mai na'am na baya yake fara durkusa da su sannan na gaba eh to na bayan to okay ala'ayyata halin ma'abota ma'abota raƙuma ya kamata ku tambaya wannan tambaya ta kaje ka tambayi masu kiwon raƙuma an gane ku babun akhara minhu قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الله بن نافع عن محمد بن عبد الله بن حسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعمد أحدكم فيبرك في صلاته برك الجمل قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي الزناد إلا من هذا الوجه وقد روي هذا الحديث عن عبد الله بن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن سعيد المقبري ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره أبو إيسى الترمذي كتشوا قاون بابي shi kuma wannan babin yace haddathana Qutayba Qutayba ibn Sa'id ya zantar da mu qala haddathana Abdullah ibn Nafi' yace Abdullah ibn Nafi' ya zantar da mu daga Muhammad ibn Abdullah ibn Hasan daga Abi Zinad daga Al-A'raj shi kuma Al-A'raj yace daga Abi Hurairah radiyallahu anhu annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a ya amidu ahadukum fayabruku fi salati barkal ba'ir dayanku yayi wato ya amidu ahadukum yanzu a samu dayanku ya nufi a cikin sallarsa durku ya nufi yin durkuso barkal jamal irin durkusan raƙumi a cikin sallah an gane ko ya amidu ahadukum shi sa sai wasu suka ce fa ya za'u rukubatayhi qabla yadayhi fi salah yanzu ɗayan ku ya dinga durkuso irin na raƙuma ta hanyar ya fara saukar da gwiwoyinsa sannan kuma ainihin wato hannayensa su sauka daga baya kamar yadda raƙumi shi ma sai ya fara saukar da gwiwoyinsa sannan hannayensa su sauka ina fatan gane kaga kenan za a saba wa raƙumi sai dai a fara saukar da hannaye sannan gwiwoyi sai su biyo baya ala abu isa abu isa ya ce hadithu abi huraira ta hadithun garibun amma hadithi ne suka ce sahihun au hasanun lidhati hadithin ya kai matakin hadithi hasan lidhati la na'rifu illa min hadithi abi zinad illa min hadha alwajh wa qad ruwiya hadha alhadith an abdullah ibn sa'id al-maqburi عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن سعيد المقبري ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره باب ما جاء في السجود على الجبهة والعم babin da yake magana in za a yi sujada za a yi sujada ne akan goshi da hanci قال حدثنا محمد بن بشار بندار قال حدثنا أبو عامر الأقدي قال حدثنا فليه بن سليمان قال حدثني عباس بن سهل عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حظو منكبيه قال وفي الباب عن ابن عباس ووائل بن حجر وأبي سعيد قال أبو عيسى حديث أبي حميد حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم أن يسجد الرجل على جبهته وأنفه فإن سجد على جبهته دون أنفه فقد قال قوم من أهل العلم يجزئ وقال غيرهم لا يجزئه حتى يسجد على الجبهة والعم أبو إيسى الترمذي كنا يتي حدثنا محمد ابن بشار وأن أكفصني دبندار يتي حدثنا أبو عامر العقدي شيكم يتي حدثنا فليح ابن سليمان فليح ابن سليمان يتي حدثني عباس ابن سهل عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza sajada idan yayi sujada amkana jam'afahu wa jabhatahu min al-ard yana tabbatar da hancinsa da goshinsa a ƙasa ma'ana hancinsa da goshinsa suna taba ƙasa wa naha yadayhi yana kuma nesantar da hannayensa an jambaihi ga barin kwibinsa baya haɗe su wa wada'a kaffaihi yana kuma ɗora tafukansa hazuwa manki baihi daura kusa da kafadinsa in ya tafi sujada haka sujadarsa take sallallahu alaihi wasallam qala wa fil babi an ibn abbas hadithan abdullahi dan abbas imam al-bukhari imam muslim sun fitar da shi wa wa'il bin hujr imam muhammad ya fitar da ruwayar sa wa abi sa'id imam al-bukhari da imam al-bukhari sun fitar imam al-bukhari da muslim sun fitar da ruwayar abi sa'id qala abu isa abu isa tirmidhi yace hadithu abi humaydin hadithun hasanun sayihun imam abu dawud da ibn kuzaima ya fitar da shi shi ma a cikin sahihin littafinsa wala amalu alaihi inda ahalil ilmi malamai mabuta ilimi suna aiki da wannan hadithin an yasjudar rajulu mutum in zai sujada ya sujada ala jabhatihi wa anfihi akan goshinsa da kuma hancinsa fa in sajada ala jabhatihi in yayi sujada iya goshinsa duna anfihi ba tare da ya sa hancinsa a sujada ba faƙad ƙala ƙaunin wasu cikin malamai min ahalul ilmi sun ce yi jizi uhu sallarsa ta yi wa ƙala gairuhum wasu malaman kuma suka ce la yi jizi uhu sallarsa ba ta yi ba hatta ya da alal jabhati wal am har fa sai in ya ɗora goshinsa da kuma hancinsa a ƙasa shine ya yi sujada cikakkiya babu ma ja'a aina ya za'ur rajulu wajahahu idza sajada babun da ya zo na ina ne mutum zai sa goshinsa in ya yi sujada قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن الحجاج عن أبي إسحاق قال قلت للبراء بن عازب رضي الله عنه أين كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع وجهه إذا سجد فقال بين كفيه قال وفي الباب عن وائل بن هجر وأبي حميد قال أبو عيسى حديث البراء حديث حسن صحيح غريب وهو الذي اختاره بعض أهل العلم أن تكون يداه قريبا من أذني أبو عيسى التنبذي حدثنا قتيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن الحجاج ابن أرطاح الكوفي حجاج ابن أرطاح الكوفي عن أبي إسحاق السبيعي كنا قال يتي قلت للبراء ابن عازب لا تنبئي براء دان عازب الله يكارى مسيدا أين كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع وجهه إذا سجد daidai ina manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake sa goshinsa in yayi sujada faqala baida kaffai yace tsakanin tafukansa ga wani tafi nan ga tafinsa nan sai kuma ya sa goshinsa tsakiyar tafukansa guda biyu sallallahu alaihi wasallam qala wa fil babi an wa'il bin hujr a cikin wannan babi an samu wani hadithin daga wa'il bin hujr imam muslim ya ruwaito shi wa abi humaidin akwai ruwayar abi humaid wanda imam al-bukhari ya ruwaito ta qala abu isa abu isa tirmidhi ke cewa hadithul bara hadithun hasanun sahihun gharibun al-imam tahawi ya fitar da wannan ruwaya a cikin sharhu mishkil al-athar wa huwa alladhi ikhtarahu ba'd ahli al-ilmi kuma wannan shine ra'ayin da wasu daga cikin malamai suka zaba ma'abota ilimi an takuna yadahu hannun mai sallah wato in zai yi sujada ya kasance qariban min udhunayhi kusa da kunnuwansa na fata an gane kaga in ya sa tsakanin ya sa goshinsa tsakanin hannayen kaga hannayen suna kusa da kunnuwansa haka ake so sujada ta kasance nan mutum ya buɗa sannan hannayen ya kar mutum ya manto hannayensa ko wanda za ga in zai sujada sai kan yana can gaba kuma sai ga ya manto hannayensa a baya na fata an gane yawa za ga wannan yawanci yan masu shekaru sun dan fi irin wannan ko in an yi sujada ta farko ta biyun sai ya manto hannun a baya saboda ya san zai sake koma zai ga hannun ya ki tahowa wannan duk kuskure da kaga mutum zai taho ne gaba ɗaya da hannayen ya sa su sai kuma ya sa goshinsa tsakanin hannayen na fata an gane lokaci yayi to insha Allah sai mu tsaya nan abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya babu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana